أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم اما بعد عباد الله واوصيكم ونفسي المقصره بتقوى الله عز وجل فانها وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله موضوع خطبتنا اليوم التوكل على الله تعالى عباد الله من أعظم ما يقوي قلب المؤمن ويربط على فؤاده ويجعله مطمئنا في تقلبات الحياة صدق التوكل على الله عز وجل فإن التوكل ليس كلمة تقال وإنما عقيدة وعمل وثقة ويقين واعتماد وتسليم إلى الله تعالى قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيها المسلمون اعلموا أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب كما قال العلماء إن التوكل لا ينافي حقيقة حقيقة التوحيد وإن الأخذ بالأسباب أيضا لا ينافي حقيقة التوحيد عباد الله إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس توكلا على الله عز وجل لكنه أخذ بالأسباب في غزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات فعلى سبيل المثال كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لبس درعين في غزوة أحد وإن كان يتوكل على الله لكنه أخذ بالأسباب أحبتي في الله قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أخرجه الترمذي أيها المسلمون إن من ضعف التوكل أن يعتمد العبد على وظيفته أو ماله أو جاهه أو الناس من حوله فإن هذه كلها أسباب مخلوقة لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله التوكل عباد الله يزيل القلق والخوف فمن تعلق قلبه بالله رضي بقضائه وسلم لحكمه واطمأن إلى وعده فإنه يعيش في سكينة وثقة ويقين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya sake nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida tabbas haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jakada ne bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da saƙo kuma ya isar tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina yi wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine wasiya ta mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ta'ala ya ce haƙiƙa mun yi wasici da waɗanda muka ba littafi Yahudu da Nasara da waɗanda suka gabace ku wasiyar da muka yi musu in ji Allah shine su ji tsoron Allah ya ku bayon Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata alaƙa mu da Allah maudu'in mu na yau 'yan uwa masu albarka a takaice yana tattaunawa ne akan dogaro ga Allah malamai ke cewa dogaro ga Allah baya kore riko da dalilai sai dai wasu daga cikin mutane sun ɗauka cewa dogaro ga Allah suke yi su zauna maktufal aidi mutum ya zauna ya yi kurwaje lebura amma yana tunanin cewa wai Allah zai kamai arziki inna sama'a la tumtiru dhahaba malamai ke cewa sama ba ta ruwan zinariya dole mutum ya dogara ga Allah kuma haƙiƙanin dogaran shi ga Allah shine ya tashi ya nema annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin da imamul bukhari da muslim suka fitar da shi yake cewa da kun dogara ga Allah mafi gaskiyar haƙiƙanin dogaro ga Allah da Allah ta'ala ya arzita ku kamar yadda yake arzita tsuntsu tsuntsun da yake waye gari ya tashi da safe da yunwa amma ya mare ta cikin shi bulbul ya koshi dan mi saboda ya dogara ga Allah da mun dogara ga Allah da gaske da Allah ta'ala ya kawo mana arziki ta inda ba ma tunani amma sai muka rakuba muka jingina ga bangarerai muna tunanin cewa wannan rakubewar da muka yi ita ce dogaro ga Allah ɗan uwa masu albarka mu sani lalle cewa na daga cikin abin da ke ƙarfafa zuciyar mutum mai imani ya ƙulla zuciyar shi ya sanya shi mai natsuwa a jujjuyawar shi na rayuwar shi shine gaskiyar dogaro ga Allah ta'ala dogaro ga Allah ba kalima ce ba wanda mutum zai faɗa kawai mutum ya ce na dogara ga Allah ba shi bane dogaro ga Allah wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi in saki dabba ta in je in shiga masallaci in yi sallah in dogara ga Allah kamar misali ka bar shagon ka buɗe ka je masallaci kai sallah irin wannan tambayar wannan sahabiya wa annabi sai annabi ce a aqilha wa tawakkal ala Allah ka daura dabbaka sai ka dogara ga Allah ka sa mamotonka ka dena ka darme shi ka kulle shi sai ka dogara ga Allah duk abun da yazo daga baya ka yarda cewa Allah ne ya kaddaro shi amma ka bar shagon ka buɗe ka ce a ka dogara ga Allah a ka dera kuɓa ga Allah ta'ala ‘yan uwa masu albarka dogaro ga Allah aƙida ce dogaro ga Allah aiki ne wanda ake son a ga mutum ya yi shi dogaro ga Allah yarda ce dogaro ga Allah yaƙini ne dogaro ga Allah jingina ce wadda idan mutum ya yi ta har abada ba zai taɓe ba kuma zai tsira duniyar shi da lahira Allah ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ne kadai ya kamata ku dogara inda kun kasance masu imani a wata aya Allah ya ce wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa mishi to ƴan uwa masu albarka menene dogaro ga Allah dogaro ga Allah shine mutum ya yarda ya sakakance ya maida al'amarin shi ga Allah gaba daya duk abin da ya same shi daga Allah ne duk abin da ya zo mishi daga Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi dan Abbas واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كسني دامتان الدنيا قبالها su haɗu a kansu amfanar da kai da wani abu annabi ya ce wallahi ba su isa su amfanar da kai da abun da Allah bai kaddara mashi ba da mutanen duniya su haɗu su ce mun gano wani yana cikin kuncin rayuwa yana cikin talauci yana cikin ƙaƙanikai alhaji wani kawo miliyan kaza alhaji wani ka miliyan kaza a tara a maida shi mai kuɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan allah bai rubuta ya zama mai kuɗi ba to har abada ba zai zama mai kuɗi ba sai a tara mai kuɗin rana ɗaya sai wani ya zo ya swace su ko kuma a tara su ya aza su wani wuri wanda yake tunanin ya yi investir insu su lalace saboda allah bai kaddare shi hakan ba annabi ya ci gaba da ce ma abdullahi dan abbas wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in kad katabahu allah ka sani kuma da mutanen duniya gaba daya su haɗu akan su cutar da kai da wani abu ba su isa su cutar da kai da abin da Allah bai kaddara ma ba da mutanen duniya su haɗu gaba ɗai su yi ittifaki su ce wane ya kamata mu maida shi maciyaci wallahi ba su isa ba matukar ba Allah ya so ya maida ka hakanan ba da mutanen duniya su haɗu gaba ɗai su ce suna son su ga ƙarshen ka ba su isa su ga ƙarshen ka ba sai idan Allah ya so ganin ƙarshen ka da aka yan uwa masu albarka mu dogara ga Allah mu san duk abin da ya same mu daga Allah ne duk abin da ya zo muna daga Allah ne idan jarabawa kake ciki daga Allah ne idan wani ci gaba kake ciki daga Allah ne duk halin da bawa ya shiga ya maida al'amarin shiga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi wanda wata rana annabi sun dawo daga yaki ya zo ƙarƙashin wata iccenya yana shan inuwa ashe karkashin iccenyar wani kafiri ya shige cikin dun wannan iccenyar ya zara takobi sahabbai sai suka ga wannan inuwar ta cancanta da annabi sai suka ce annabi ya koma shi kadai a cikin wannan inuwar yana kwance cikin inuwar har kwana ya sabce shi sai wannan kafiri ya ce ya muhammad man ya asimuka minni wa ya isa ya kare ka daga gare ni a yanzu ya zara takobi ya ce ma annabi wa ya isa ya hana in kashe ka yanzu gani ga ka me zai ci mutum anan menene zai tsamo mutum a wannan hali dogaran shi ga Allah ta'ala nan take annabi ya ce babu abin da zai tsare ni daga gare ka sai Allah ta'ala na dogara ga Allah ubangijin talikai yana faɗin wannan maganar cewa wa ufawwidu amri ila Allah ina maida al'amari na zuwa ga Allah sai takobi ya kumcike mu wannan kafiri annabi ya dau takobi ya ce to kai kuma yanzu ta dawo gare ka waye isa ya kare ka daga gare ni sai ya ce ma annabi anta ibnul ashrafi kai dan manyan mutane ne anta ibnul akramin kai dan manyan mutane ne masu karamci an san ku da yahuwa an san ku da kyalewa ka yafe min ya annabin Allah nayi ma alƙawali idan ka yafe min ba wani da ya isa ya yake ka ina tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe mai yayi aiki da fadar Allah wal afina anin nas masu yahe man mutane wallahu yuhibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoron shi dan haka ƴan uwa masu albarka dogaro ga Allah shine abun nema ga dukkan mai imani Abubakar ne Siddiq lokacin da suka shiga cikin kogon Hira da Annabi da Abubakar Abubakar ya ji tsoro yace ma Annabi na ji tsoro law nazara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana ya ce da ɗayansu zai diba ƙarƙashin dugadugan shi da ya ganmu kafirai suna neman annabi da abubakar an sa taguwa ɗari raƙuma ɗari duk wanda ya kawo annabi sai Allah ta'ala ya bada labarin su thaniya thnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana wa'annan mutanen guda biyu lokacin da ɗayan yana cikin damuwa yana cikin kuci kunci sai annabi ce kada ka shiga kunci kada ka shiga damuwa inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu to ya kai bawa Allah ka sani kai ma idan kana cikin damuwa ka dogara ga Allah Allah yana tare da kai idan kana cikin kunci kada ka dogara ga Allah Allah zai kawo mafita fa innal farij Allah Allah shi zai kuranya damuwar da muke cikin ta ƴan uwa masu albarka mu sani lalle dogaro ga Allah baya kore haƙiƙanin imani bal dogaro ga Allah shike tabbatar da imanin mutum ɗalibi ne yace in Allah ya kaddarci mu samu baka za mu samu in Allah ya kaddarci mu samu birbe za mu samu sai ya kwanan shi ya ɗaukar leso kaga wannan bai dogara ga Allah ba yara kuba ga Allah amma da zai ɗau leso yayi revision yayi exercise sai a je a yi jarabawa ya ce to na dogara ga Allah yanzu in mun samu alhamdulillah in ba mu samu kuma mun dogara ga Allah to wannan shine dogaro ga Allah ya kwa masu albarka amma wancan da yayi shi ake ce ma at-tawakkulu a wurin malamai rakubewa ga ni'ima Allah ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna muna tabbacin haƙiƙanin dogaro ga Allah lokacin da za a yi yaƙin Uhudu sai annabi ya sa sulke guda biyu kai dai ka san annabi ya yi kowa sanin Allah domin annabi ya ce fa inni atqakum billah nahi kowa jin tsoron Allah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ga annabi ya sa sulke wani yana cewa tsoro ne a ba tsoro bane dogaro ga Allah ne ya dau dalilai sai ya dogara ga Allah lokacin da kake bisa motonka sai ka yi tahiya a hankali kaga ka dau dalili wanda ko da accident ya zo ba za ka samu damuwa ba amma kana wucewa hiranye kaga kana kana accident sai a samu kariya ko a samu abin da ya kama da haka dogaro ga Allah ‘yan uwa shine mutum ya riko da dalilin da zai kai shi ga Allah ta'ala Allah ya datar da mu ‘yan uwa masu albarka mu sani lalle na daga cikin raunin dogaro ga Allah bawa ya dogara akan aikin shi ya ji cewa aikin da yake yi na gwamnati ko aikin da yake yi na wata ma'aikata ko kasuwancin shi shine zai sa ya tsira duniyar shi da lahirar shi wannan ba dogaro ne ga Allah ba domin Allah shi ya baka wannan aikin ba wani malami da ya baka aikin da kake bisa kanshi idan ma wani malami yayi ma ƙarya cewa su ne as-sanadiyyar kazzam wata tsiya wala ƙarya yayi ma Allah shi ya kaddarci kazam ina tuna labarin wata baiwar Allah ta zo inda yayata ta ce tana so a ce malam ya mata addu'a dan uwanta ya samu aiki ita yaya tausaye ta mance bata gaya min ba bayan tsawon lokaci sai matar ta dawo tana godiya a yi ma malam godiya addu'ar tan ta yi sai na ce a gaya mata malam bai ma samu labari bai addu'a bale yayi addu'a Allah ya kaddarci dan uwanki ya samu aiki da malam da ba malam ba sai ya samu to wannan shine abin da ya kamata mutane su sani haƙiƙanin dogaro ga Allah da malam da ba malam ba wallahi in Allah ya kaddarci ka samu abu zaka same shi shine abin da annabi ya koya ma Abdullahi dan Abbas da al'ummar duniya su haɗu gaba ɗaya kakkazam kaza wallahi sai ka zama da al'ummar duniya su zam su yi ittifaki suna son sai ka zama Allah bai kaddarci ka zamba za ka zamba ƴan uwa masu albarka kada mutum ya rakuba ga aikin shi kada mutum ya rakuba da dukiyar shi ya ji cewa wai mu dukiyar mu ita za ta sa mu yi kaza mu yi kaza wani zaka ga idan yana da dukiya zai walakantar da mutane ya tozartar da mutane ya zagi wannan ya baci wannan wai shi dan yana da daular duniya abun da dan lokaci ne Allah sai ya amshi abishi to wajibinmu ne mu yi kokari mu dawo cikin hayyacinmu yan uwa masu albarka ku diba ku ga wayannan mutane ashabul janna da Allah ya bamu labari a cikin suratul kahf mutane ne guda biyu guda talaka guda mawadaci shi yanzu da ya samu gona mai girma ta yi kyau ta yi ni'ima sai ya ce kai ni ina jin cewa wannan ko a lahira haka zai zama za mu ci a nan mu ci a can sai ce ina kamar da al'amarinka ga Allah ya ce ina ba magana Allah ba ce wahalan mu ce zuwan mu ne irin halin da mutanenmu suke a yanzu ka zo neman taimako wurin shi ya ce ba ku nema wa ya gaya ma nema ke sa a samu kuɗi wa ya gaya ma cewa zuha ke sa a samu da ƙarfi ke sa a samu ɗan da ko da ya kowa kuɗi a duniya wanda ke ba da ƙarfin shi ke ba da lokacin shi ke ba da rayuwar shi amma wani haka zai karewa cikin dakon wa ya gaya ma ƙarfi ke badawa wa ya gaya ma experience wa ya gaya ma dubara wa ya gaya ma ilimi ba ilimi bane kai yanzu wani mai kuɗi ba daɗi minan liɗi bane ilimi gare shi wallahi wani bai da ilimi amma Allah ya ga dama ya maida shi wani to ya gode ma Allah ya yarda wannan dukiyar da Allah ya bashi Allah ne ya ga dama ya bashi ita ƴan uwa masu albarka mu dogara ga Allah mu san cewa kada mu rakuba da matsayin da Allah ya bamu mu walakanta wani wani zaka ga idan Allah ya bashi matsayi zai walakanta al'umma zai tozarta ɗan adam inda Allah ya kimanta Allah ya ce walaƙada karramna bani adam haƙiƙa mun karrama ɗan annabi adam duk matsayin da Allah ya baka wallahi kada ka yi sakin ka walaƙanta ɗan annabi adam ɗan uwa masu albarka wayannan ababe su ne dalilai wayanda ke taimaka ma mutum wurin dogaro ga Allah dogaro ga Allah yana sa mutum ya hita da damuwa ya hita da kunci annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da lokacin da Fir'auna ya rakko ya koro su yana son ya kama su sai banu Isra'ila suka ce inna lamudrakuna wallahi sai an kama mu sai ya ce inna ma'i rabbi sayahdini lalle tare da ni akwai ubangiji na Allah zai shirye da ni ku diba ku ga gaskiyar dogaro ga Allah ana cikin tsanani amma bai saki Allah ba wani lokacin da zai sakin Allah cikin bala'i da tsanani lokacin da da ya saki ya mutu a wannan hali ya shiga uku akwai wani malami wanda ya yi mutuwa wadda ba a fatan irinta ya yi karatu a jami'an musulunci ta madina yana da ya dawo sai allah ya jarabce shi da rashin lafiya wasu su zo su ce sammu an kai mishi wasu su ce sihiri aka yi mishi aka dai ta ruƙiya aka yi ta ruƙiya aka yi ta addu'o'i allah bai ka ƙarshen maganin ba sai yan uwanshi suka ce akwai wani ɗan bori wanda idan aka tafi wurin shi da an buga gangunma zai warke ya ce a shi ba za a lalata mai dogaro ga Allahn shi ba aka yi aka yi ƙarshe ce to bari a ta yi a gwada abokan shi malamai suka zo suka ce malam kakka yarda domin baka san lokacin da za ka mutu ba ya ce a dai a ta yi a gwada ba a san inda maganin yake ba la haula wala quwwata illa billah radda aka tafi wurin dan borin an kada gangumman ya fara zabure zabure nan ya mutu gidan dan borin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yan uwa masu albarka kada tsanani na rayuwa matsaci na rayuwa ya raba mu da dogaron mu ga Allah kada ya raba mu da tauhidin mu Allah ya datar da mu dan haka yan uwa mu yi kokari mu yarda mu saka kance ga hukuncin Allah mu natsu zuwa ga alƙawalin Allah domin duk wanda ya dogara ga Allah zai samu natsuwa zai samu aminci zai yarda cewa wani abokin hamayya ko abokin kasuwanci bai isa ya mai komai ba idan Allah bai kaddare mai shi ba Allah ya datar da mu wannan shine fassarar wannan khutba muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon dogaro gare shi dogaro na hakika abinda muka faɗa ne dai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ya zaunar da mu ita lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abinda muke ji ma tsoro a cikin wannan ƙasar mu ya Allah ka mana maganin shi ya Allah ka muna maganin shi Allah ka albarkace mu da ruwan sama masu albarka ya Allah ka albarkace mu da damana mai albarka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ƴan kasuwa ya Allah ka ƙarfafe su malaman mu Allah ya ƙara musu lafiya أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله